اللهم صل على نبينا محمد الفاتح لما خلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ خذوني لنا بهذا المحضر والكعب في بلدة الكافرة يا باب الناس an yi ba'adiyya amma duk wanda ba na social media yake domin bai san an yi ba'adiyya ba wurin ba da tarihin sayyidina zainab alaiha salam sai na ɗauko wani yanki na tarihin hijirar kuma salamata dama mata masu magana tarihin su ya gama da rakumi ko rakuma da wani abu su uku ne mashahurai akwai sayyidina Aisha Rumati a Jama akwai ta Ummu Salama wurin hijira ta inda aka ce madantan ta hannu sai sai da tuna Zainab wanda ita take magana dan a gane ta tabi sannan da Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa sa'adin batim adnahum cewa dole da mutum yake ko an rena shi inda ya kulla alƙawari da wanda ba musulmi ko wanda an musulmi to dole a yarda da abun nan da ya mutum ba banna bane masa ba Allah ba ma kawo abin da za su gane shi da abu asi mijin sayyidin na zainab wanda yake tun farkon zuwa musulunci ta musulunta ya ke musulunta da farko ko maza na da raba auren to ha abin da gudana da badar ta kawo abin wuyan sayyidin na khadija a matsayin abin fansa da abin da ya gudana da kuma sanda aka kamo abu al'asir da ayabi ne ya gudu ba a samu kawo shi madina ba amma duk an turo dukiya ta zuwa madina cikin dare ya lallaba zo ya tambayi ɗakin zainab da yake lokacin an kawo ta ya shige ciki wanda yake da gaba shi ne da aka da sallah aka nufu ya ce ya ku musulmi ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam abul asi ya kwano gina ko na bashi amana kaga mutum da manzo Allah ya ce shin kun ji abin da naji duk ta hada su uku aka ce yi mun zai ce wallahi wallahi nafsi biyadi ban da sani da abin da ta amma ya ce da ƙabilin majihim alinahu da ma'ana hadisi ya ce tun da ta ba shi amana to mu ma dole mu ba shi ta haka nan mun amintar da abu da asi wanda zai da ta aminta amma sai tashi da sauri daga ɗakin ta yace kakki kusance shi kai kusance ki saboda musulunci ya raba ku shi ne kayan da dawo madina shi ne aka ji a lokacin yakin badar za Allah bayan ya ce a bashi abun wuya sai mu matar shi kuma ka an shigo ni gare shi amma ta fuskar shura aka yadda to bayan ya tashi ne ya ce ya dawo ya zo ya sa bakin shi wajen kunne suka yi asiri ba san me suka wanda ai tashi ya ce abul asi ba mu rena mashi ba wajen sarakuta da mu mai mutunci to da aka dai ashe ci mashi yayi zai da bata da kowa makka kuma kaga abin da ya faru ga yakin badar so kai kuma ku musulunta ba da haka da Allah za a yi ko ka ba da ita dawo nan Madina ba ka sake ta ba ka ba ita ta dawo Madina to shine ya tafi makka tana murna ya ce mata to murna ba murna ba amma na zo ban kwana ta na san da an yi an yi ka sake ni kamar yadda aka saki yan uwana kai ka ka saki na yanzu mutanen makka sun ci kare ka saboda maganar badar ya ce ba haka bane yanzu mahaifin ne ke son a mai da ke wuri ya ce to shi da sai ya ba kanan shi ya kai ma waɗanda masu Allah ya aiko su tsaya kamar mil takwas tsakaninsu da makka in suka zo kawai sai ya wuce ya bar rakuminta su ko sun san ko mene ne sai su bi su kai ta barci to da aka kawo wani wuri ka a kai can wurin tana gitta haka sai mutanen makka da samari su suka ce za mu bari zainab ta kuce tsakanin wata koma madina kenan sai a ce mun tsorata saboda yakin bada da haka wallahi ba ta ita ba a zuwa da ita shi kuma ya ce sai ya ta ya kai ta ya ga musu ana ta ana nuna bai ce wallahi sai ya kai ta bai ce wallahi ba a kai ta to akwai inda in kana haka an ka cikare ka zabura za ka yi to an ka ci mara kuma an ka buge shi ga cinya da sanda zabura zai to hubbarul aswad sai ya matso da sanda sai ya bugi cinyar rakuminta zaburar da ya haɓa sarrafa sai ta faɗi saman duki sai cikin sai ya zube cikin sai ya zube shi kuma kanan shi da ya so ya ga abin ya zama shegantaka sai ya zube abin ga fari da baka ya ce to cikin ku shege kafasa da ni da ku ana na ana ba ta kashi waiwaya sai ya ganda da jini jina jina a gaba magana kuma su tashi zai yi to lokacin abu su gada na kallon su sai ya matso kafin shi hindu ta same su ta ce a gaishe ku a gaishe ku sadaukan gida masu kama da mata masu haila wadda sadaukantaka ai bada da ya kamata ku je ku yi ta ba nan ba ga mace karama mara makani dan sai kuna sakar kauri sai zan zage su abu su kana da su ya ce ku ba ku kyauta ba kun ji magana ke mu in sa da kuka ga ku ba ga mu da shi ma abu mutane ne mana san ba ma ba na ku zo sannan ba ta madina san da aka faɗa bada ba ta sa shi ba ba ta yi hana shi ina ruwan ku ina ruwan su don ga sai da ta mushi kana abul asi kai kuma kai wauta kasan gidan su ko hada cikin bakin ciki za ka ɗauko zainab ka ratsa gari da ita zuwa madina ka koma gida sai su ga cewa ka ji tsoro in dare ya yi sai ka lallafa ka sai da ita za ka taba wani za ta mana in sai ta tana fita da mutu ta ce yadda abul asida ma kusa ya kusa haɗari saboda bakin cikin rabuwa da ita sai ga ta an zaɓi amma jina biyu ciki a wata ya jinya a mutu ya ta warke haihuwa ga kanan nan ke ta cikin dare yadda ya kai da can wurin abokan da aka ce an tura da madina suka kai da ita madina aka dawo duka sai ya kama kira da cikin gari yana zagin faɗa su ka tafi ce tafiya ba abin da ta same shi wannan shi na hakika tarihin hijira ita sai da zainab muna ba da hakuri na cikin magana sai magana ummu salama ta wato bane to dan haka hankalin mutum yana iya haka sai ya hakuri Allah tun jin mun yi ba'adiya can wurin masu bin mu a social media muna cikin maganganu da manzo Allah ya sallallahu lama waɗanda suke ya ce ba a samu wani mutum wanda zai magana irin wannan wurin fasaha da balaga irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce wa qawluhu da gaske da ya ce aslim taslam wa aslim yutika Allah ajraka marrati ka musulunci sai ka zanna lafiya ne ka musulunci Allah zai baka latar da biyu addinin ta farko da kake bi na nasaranci kuma yanzu ka musulunci Allah zai baka latar da biyu kai hasara yana wanda ya musulunta bai rabu da annabi Isa bai ne kai gyara ake kaga aslim taslam wa aslam yutika Allah qad rabbul ya kace kenan bayan ma bismillah da kuma alhamdulillah ce aslim taslam wasiƙa ce ta diplomasiya wata ƙasa za a tura ana kiransu da musulunci zama ga da shugaban ƙasar su al-aslim taslam in ka musulunta mu da ka an zanna lahiya ko wani sharafi ba za ka shi ba da mi kauya ka musulunta ka zanna lahiya sannan to zai tunana addinin shi wai ce aslim kutika Allah ajra ka ba Allah zai ba ka ladan ka duka ba ka tsaya kan magana ke sannan da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wa inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalis yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqan الموثقون أكنافا والموثقون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون yace mafi soyo ku gare ni mafi kusanci ku zama garin gobe kiyama wanda suka fi ku kyawar ɗabi'a duk wanda ya fi ka kyawar ɗabi'a to zai yi ka kusanci ga manzan Allah gobe kiyama su sama kuma manzan Allah ya hasa shi da kai duk ko ibadarka in ba ka da hali na kwarai da Allah bai komi da sai dai ka abaka da suka tsara sallah wasu kuma suna iya ban wata boye Allah sahabanya irin ibadarta irin kazanata irin kazanata yace kai ku tsaya ya halin da yake da makwabta tace a tunan kan ba ta takwa ba ta da dadi ba ta zama da lafiya da kowa ce ta ibada ta ba ta wani ba ta tabiya mai jama'a su suwa da ne a hasu akhlaqa yace waɗanda yake suna da sauki da taushin sasanni in aka zanna da su ba za a yi kuka da su ba ba za a guje su ba ba za a kosa da su ba masu sauƙin hali da sauƙin sasari su wane ne yake allazi da ya halaku wanda yake nan da na sun saba da kai wa yi ulafu nan da na an saba da su akwai wanda ce an yi ban da aboki a to mutumin banza ne duk wanda ya ce ne ban da aboki ai ina ai ba amince ba kowa ba shi an ba amma wanda yake ka ɗabi'a nan da nan ya saba da mutane nan da nan an saba da shi nan da nan ya amince wa mutane nan da nan an amince ne abin da ke nan kawai in ka cutai to in ya gudu bai dawo maka dan yi suna cewa in ka cuce ni a mu'amalar mu ta farko to kai za a zargi ba ni ba tunda an ce kyau ta maka zargi za ka dan masu ɗabi'a mai kyau shi da wanda yake nan da nan sun saba da mutane nan da nan an saba da su وقوله لفوت عشي لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه yace to kila yana magana abin da bai gano shi ba ma la ya'ani abin da bai amfani da duniya bai amfani da lafiya ma la ya'ani abin da bai amfani shi duniya da lafiya ko bai ba a kasa da kai ba ba a kasa da kai ba kai wanda zuwa tsohon baki su da yi ko ko mutum ya zo ga harkar da za ka yi ka samu yan kuɗi ka sai ka yi cigaba ko kuwa ga harka za ka samu lada amma ka kama harkar banza ba ba ku zama majalisa muna ta hudun wannan ko za a rage ba a bari duka ka zanna kai awa hudu surutun banza ko ba a tashi ba ya gulma wani ba da za ka ce kai ta salati wanda shi ga ana wurin ma muna salati eh ana yi amma kuma ana kalle-kalle ana mutuntuwa sannan da wani zai ce a nan ke karatu guda guda wacewa za balle a raba adadin salati kuma za ka yi salati sai ka zo bakin titi ba Allah ina kai da maganar riya kai da asufi to mutum ya ɓata lokaci ga abin da ba dirhami ba lada to ma la ya ani ke duk mai shiga harkar da ba ɗaci ba ta gano shi ba to bai kyautata ma kai ba za Allah ya ce kila yana magana ga abin da bai gano shi ba abin da bai umarnin shi duniya bai umarnin shi lafiya waya bakar ma la yudi kuma yana rowa da abin da bai raba shi da talauci dan abin da zaka bayar to ko baka bayar ba bai raba ka da talauci ko na kwana guda amma in ka bayar ka aika da shi aje maka lahira ko baka biya ladan dokan za ka da shi lahira duk abin da ka bayar saboda Allah zaka ci abunka kuma za Allah ya ce alaihi salam abin da ka bayar saboda Allah kamar manomi ne ya sa irin dabino ba ido ya rasa ba to wannan abu zai zo da girma ya zo da girma har ya ƴaƴan da ba su iyaka za ka ga abin da ka ba saboda Allah Allah zai kula da shi ta karuwa ya ta karuwa ya ta karuwa har in ka je ba ka gane ma sadakar da kai cikin da kai ko ma haka to mutum wanda zai ruwa da abin da bai wadatar da shi daga barin talauci wannan shi ne wanda yake bai san abin da yake da amfani gare shi ba haka yace la'allahu kana yatakallama ma la ya'nihi wa yabkhadu bima la yughnihi wa qawluhu da kuma cewar shi da yayi zulu wa jahaili la yakunu inda Allahi wajihan ganga mai baki in ka buga nan zaki in ka buga nan zaki shine bahaushe yace munafiki abokin kowa abokin kowa bai da daraja wurin Allah subhanahu wataala amma kuma ba a ce ka kisuwa ne ba in dai ka zama nan ka zo ka zagi wannan in ka tashi ka ce kuma kan zagi wancan ai ka san zuwa da yayi la an zo an yi da wani to ko man nan malaka nan malaka duk wanda ya zo zagi wanda kai tabbas ya zage ka iya tashi ka zo zuwa da yake na asfar da zuwa da kal munafiki yace al munafiki dai maka da haka in za ka yi a san ka da gaskiya wani da ana magana in yazo a cikin mutum ga wani kuma musu ana cewa in ka ga wani kana kashi zanna don wannan kasan da ta haifar da kabari ya ji magana ko kai kana kashi da ka gane zanna kashin ya sai ya wuce kan kai da karfa ka cikin mutane to ko mutum kowa ya san kana zagi ne ko kuma cikin jama'a assalamu alaikum ka rungume shi rungume ka almajiran ka su ɓace ka almajiran su ɓace shi tunda ka ɓace da su ya ɓace ka da su sun san malam bilahi ki ko ba su yi wannan kuma yanzu ka samu da su inda ba ka ji suna ta ana mamakin malama ne ya gamu da wani wata daga sun rungume juna bayan jiya ma da ya gama ce mata ɗan iska ne ya kaza ya kaza kuma ba za a duk ya tsaya wannan ba kai wace zai sun luwa jahaili mai hurka biyu la ya kunu inda lahi wajihan bai zama mai girma wurin Allah wa nahyu haka na kuma hanin shi an kila wa qala yace na hana ku kila wa qala wa kasarati su'ali an da yace shi zai ba kasarati da za'ati da manki da hukuki da wa'adi to an tilka an wa nahyu an kila wa qala shi kuma kila ka ga bai sarrafuwa balle a ci ai kila ai kila wa qala shi ba qala bai sarrafuwa ko ai kila wa qala ya ce ya hana mu yawan cane na cane in aka zanna an ce kaza an ce kaza bahaushe ya ce wai an ce in ji mai labarin karya ko ba haka wai an ce da mutum zai ce an ce kaza an ce kaza don allah zuwa ne tsakaninka da allah wa ya gaya maka ce wallahi da haka ji ana faɗa sai ya ce a gaskiyar da in haɗa maka ranka ya ɓaci kuma insha allah karya ya kai kaɗin faɗa maka ka sai kai ta faɗa daidai ka ji yanci kaza to wanda kai ba ka nan an ka zage ka shi yana nan wai masoyin ka don Allah da baka ji ba ka cutu to me yasa zai zo cutar da kai na kad sabbaka man ablaka kan sabba don da zo ga maka zagin ka da an kai wallahi sai zage ka shi wancan ya ji kunyar ka ya ji nauyi bai zo zage ka amma an zage ka can shi wanda ya kunshi ya zo ya ci da kai guba ya kila wa kala kila an ce kala ya ce ina ruwan ka kila wa kala an ce tacce to maza Allah ce na hana ku tacce tacce in ji ba shi wa kasaratu su'ali na hana ku yawan roƙo yace za su alta fasalillah da za su alta fasalin billah in har dole sai ka yi roƙo to roƙi Allah dan wanda za ka roƙa sai Allah ya ga dama ya bashi ya ga dama ya tausaya maka ya baka za ka samu domin za ka tsaya biye biye kada ka wuce wurin Allah gaba ɗaya ka roƙi Allah in za ka nemi taimako in Allah ya ka to ba a hana ka biyan asbabu ba haji ba ne to Allah ka ji ka ji in ta ɓaci kenan kuma imanin ka bai kai na kai hakuri ba amma san da kake roƙon shi ka san ga Allah ka dogara in Allah ya sa zai baka ya baka in bai baka ba Allah ne bai baka in Allah ya baka a baka in ya hana ka ba mai baka to kaga ma bai baka ba sai ka ce babu arziki na a yau wurin wani haka zage shi Allah ne ke gada ma bai baka yawwa na hana ku yawan roƙon mutane wa idza'atil mal na hana ku tozartar da dukiya shine yin abin da yake ba don Allah ba duk abin da yake ba ka da lada ciki ne ka ko ka ba dan kare mutuncin ka an ka samu lada ne ko sai da na hasan an ce cikin magabata ba mai kyauta ga maroƙa irin shi mawaƙa sai wani zo ya mishi waƙa ya ce ya ji daɗi ya ɗauki dukiya mai yawa ya baya sai wani ɗan sa ido ya ce alin laifi haka da kaka yi ai ya ce ba ka ɗauki dukiya irin wannan ka banzarantar da ita ka ba maroƙi wannan ko ka ɗan ka ba shi ya isa sai ce kai ka ya gaji ai ya ce ni ɗan ɗan fadima ne ɗiyan manzan Allah ya to in ni ya kaso ba shi kuɗi kuma ina da su in na hana mai in ya ce waka ya ce ƙarya nake ba ɗanta nake mai duka suwa kasuwa sai in yi waka in bi in ya ce ƙarya nake in ce gaskiya nake da amma in na ba shi abin da ya kaso ba ka ya ɓata ce la khaira fi malin babu alkhairi ba dukiyar da ba ta kare mutunci da ta ba in ka ba da dukiyar ka dan ta kare maka mutunci to ka fi sabilillah amma idan ka ci da ko kwabo ne ba don Allah ba to ka tozar ta kayan almubazzaranci wa man'i wa haji na hana ku ruwa ka zama na hana hannunka haka ko rufe ka na hana hakuwa ta a kayan sai wani ne da Allah ka mamuta da kai wallahi ko ka dai ba ka samu to ka zama haka wa haji da kullun dai da an gafi ka ce wa an ba sa'ila mai wani malamin da an gafi ka ce wa an ba sa'ila ina jikin siyawa to haka zama wa amma sa'ila hati hati ko ina roƙo roƙo ka haƙura wa uquqil ummahati na ana ku saban kuwayen musamman kuwaye mata duk wanda ke saba ma uwa sai sai Allah ya mai azaba biyu kuma ba gafara ya mishi ba sai mai azaba duniya sai mai azaba lafiya yasa shi ku jana da Allah an za a baka tarika yace sharadi ne girmama iyayenka musamman mahaifiyarka saboda shi ya san manzo Allah ya gaya mai alaihi salatu wasallam cewa duk dan tarika tijani zai shiga aljanna bila hisabi bila hisabi to kuma manzo Allah ya riga ya ce tun yana nan duniya duk mai sabon kowaye ne musamman kowa ba shi ba rahama Allah kaga shi yasa ya gaya muku cewa ko kana wazifa kar ka saba ma kowayen musamman kowa yin kokaki ka cika sharadi shi ko tijaniya sai ka cika sharadi wa wa'adil banati haka nan na hana ku turbuɗe ƴaƴan ku mata da nan kaga duk bayanin da za a yi nan sai kai ka gaji wa qawluhu da kuma cewa dai ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khayrul umuri awsatuha yace ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsoron Allah duk inda kake duk inda kake Allah na nan kamar da muka yi wa faɗin maganan malam ya fara saboda watannin shi na ƙarshe kuma shi ya kai gaba ka ji tsoron Allah ka shirya da Allah in ka shirya da Allah ka huta to idan ka shirya da Allah kowa ka fada da shi ba ka ci in ka fada da Allah da kowa ka shirya ba ka ci in ka yi da kowa kai Allah ba in kai ma kowa wayo Allah wannan magana malam ya fara shi da ya ce ittaqilla haythu ma duk inda kake ka tabbata kan jin tsoron Allah wa atbi sayyi'ata alhasanata in kai mugun aiki to kai kokari kai aiki mai kyau kai istighfari alal aqalli ba istighfari kuma kai zikiri ko kai wara ko kai salati ta muhuwa za ta share wancan mugun aiki da kai idan kai laifi ka tuba Allah zai ji daɗi fiye da misali sannan zai gaya mala'iku cewa ga bawa na can wani ya yi zunubi to kusa da kuro to kuma ya gane babu Allah da ka gafara zunubai sai ni ya ce in ya yi muku na fara da shi na shida da bawa a shi ne in har kaddara ta sa kayi mugun aiki yin maza maza ka kyakkyawa zai shaye wancan sannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai mu'amala da mutane da ɗabi'a kyakkyawa shi ne ka ɗauki kanka ma'auni dan za ka wa mutum abu ko magana ce ko aiki sai ka kwatanta shi da ne za a ce maka za zan ji daɗi eh zan ji daɗi shi ma zai sai ka faɗa shi in aiki da ne za a yi ma wannan abin da zan mawa ne zan ji daɗi zan sai ka mishi in ba kwatanta in ni an ka ce maka za raina zai baci shi ma za ka ɓata mishi da kaka ce mishi da kwatanta in ni aka yi ma wannan aiki raina zai baci kar ka mishi shine wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma kaga kai ga kwakwalwarka wani lissan ala nafsi basira wannan basirar da Allah ya sa maka da ka tashi abin da ba daidai ba wallahi sai ta gaya maka a zuciyarka cewa akul akul akul in ka dage sai ka shi ke in ka ta yi ba ka da akul akul sai zama kallaban rana ala ulmakan sai wannan na'ur ta samu dauda sai zama ko an yi babu da to dan ya tsince tsakani ba ta aiki dan ba ta jin wancan a shi ne kai mu'amala da mutane ɗabi'a kyakkyawa shi ne ba wace ka ce ba dattaku na zutura shi wa balarabe ya ce malam usman dattijo ne ta kai kul duk abin da za a waɗi shi ya haɗe shi malam usman dattijo ne ba shi ya da haka na duniya kuma zama dattijawa ya ce wani dattijo ne to duk abu mai kyau an sifanta shi da shi duk abu mara kyau an wanke shi gare shi da shehin kai ce maka dattijo a alhamdulillah ya ce wa khairu umuri awsatuha mafi fita al'amura alkhairu duka to matsakaici kada ran kada han yake ba haushi ko abinci za ka ci kanka zana da yawa don za ta kama ka kuma kanka ci ci kai ta ce ɗan kwaɗi sha ruwa da yawa sai kwana ba magana zikiri ba magana kiyamun lili kuma daga nan shi ma cikin kai ko gudun kila ragada da cikin kila ganye ne ka ji ka fashi ka koma zuwa da dan magani asibiti shi ma sai an koma tsarin ko amma dai kan rubuta su dan za ka so za mu zo nan da yace in ma za ka so mutum to kai tsakiya saboda in ka saki sirrin ka ga mutum dan adam bai tabbata ko ka bata duk sirrin ka ga wurin makiya ne ya sai ce haka in za ka ki mutum ka ki shi sai sai tsakiya saboda za ka bata da mutum wata rana kuma sai rayuwa ta hada ku kuma ka riga ka fassar ka bazzarantar da shi ka bata shi da hankali ba shi ba da ta cewa ne kaza kaza kaza ya an kai kuma ka ka aibanta kanka za mu zo da shi
alaihi wa sallam